أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايها كبركم لسادوها وأن مسلاتي ميتارة البركة ko wannan markaz mai tara albarka don ci gaba da majalisinmu na alkur'ani wannan shine majalisi na goma sha takwas muna tafsirin suratu qaf inda muke bayani akan haɗau ubangijinmu maɗaukakin sarki akan labarurruka na annabawa wanda suka gabace mu yau muna ɗaya ga watan rajab hijira daga makka zuwa madina 1446 wanda ya daidai da 31 ga watan 12 a kalandar bature 2024 kamun mu shiga cikin karatunmu kamar yadda aka saba inda kwai tambaya ɗaya zuwa biyu mu amsa sannan mu shiga cikin karatunmu irin namu na almajirai to addu'a dai siga wadda ubangiji wadda ya ambata mana a cikin alkur'ani to tabbas tana da kyau kuma kaga ai kai tsaye ubangiji ya amsa mi ce san ya zaka leka da kai addu'o'i wanda annabawa wanda suka yi idan ka koma cikin suratul anbiya kaga ubangiji ya zana mana irin addu'o'i wa ayyuba iznada rabbahu wa zakariya iznada rabbahu kaga duka kai tsaye duk wanda ya tambaya wa zannuni iz zahaba mughadiban fa zanna allan naqdir alayhi fa nada fi zulmati alla ilaha illa anta subhanaka in kowanne addu'ar da yi kai tsaye ubangiji ya ce fastajabna lahu sai muka amsa mai fa'urin nan da ta zo tana bayani ne a kadan kai tsaye yana tambaya kai tsaye ubangijin shi amsa mai kaga ayyuba da ya ce an nima saniyar durruwa an ta arhamun rahim fasta jabna lahu kai tsaye ubangiji sai ya amsa mai irin wannan addu'o'i ne wanda kaga a cikin siyakin da shi annabi ayyub yayi talmihi akan bukatuwar shi a cikin siyakin da annabi zakariya yayi addu'a ubangiji ya amsa mi a cikin siyakin da shi zannuni yayi kira annabi yunus yayi kira ubangiji shi ya amsa mi a cikin siyakin da annabi isa ya nema ubangiji ya sabkar mai da ma'idatan minas sama'i ubangijin shi ya sabkar mai dan kai a irin siyakin a sigar da su annaba wannan suka yi babu wani harash a ciki har iya daukanta Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana idan li awwalina duk da abu ne wanda shubhu mustahil abu ne wanda yake shubhu mustahil annabi isa shi bai nema ba wani ya kawo mai ba cewa ya ubangiji ka sabkar mana da ita daga sama kuma wannan yana ɗaya daga cikin mu'ujizozi wanda ubangiji yake baiwa annabawa ko mun sani annabi isa yana da mu'ujizozi bila adadin wa tubri'ul akmaha wal abrasa wa tuhyil mauta bi iznillahi wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum inna fi dhalika la'ayatan lakum annabi isa yana da ayoyi yana da mu'ujizozi da yawa ba don komi ba saboda ubangiji yana lekawa ya gani a wani hali mutanen ka suke sai a gama ka da abin da za ka zamanto musu gagara ba dau su buga su buga lalle ba su isa ba su zo da irin abin nan kaga idan ka ɗauki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutanen shi ne suka yi ƙwarewa da shi shine halshi ubangiji da ya tashi ya sabkar mai da alƙur'ani dan ya kasance mai mu'jiza suka zo duk wanda ya karanta duk wanda ya ji wannan alƙur'anin zaka ji ya ce maka wallahi tallahi wannan al'amarin ba wai dan adam bane bai kirkira shi ba ka koma ka gani lokacin da ibni da ginna ya baiwa abubakar ya yi isti'ijarin shi ya ɗauke shi a matsayin garan duk abin da za a yi kadda kan wanda ya taɓa gashin abubakar yarda Allah shi tabbata a gare shi dalilin ya sanya saboda alƙur'ani da ɗiyansu da matansa suke zuwa su jingine da katanga abubakar yarda Allah shi tabbata a gare su saurari alƙur'ani har ya kai suke katangar take bin su sai su bi katangar katangar ta faɗi su bi ta saboda Allah ba ma abubakar murya mai kyau kuma alkur'anin a lokacin nan suna jin abin da ake waɗi bau wata aya sun yi mu sanin ina aka sa ga ɓangaren larabci sun san abin da ubangiji yake waɗi a koma kan manza Allah sallallahu alaihi wasallama da walid bin al-mughira da abu jahal lokacin da suke kwatsewa a kan katangan manza Allah sallallahu Alaihi wasallama suna saurara alkur'ani mi yawa kana suka haɗu suka ce kai mi ya kawo ka kai mi ya kawo ka to daga yau kan mu sakewa mabiya wasu su gan mu kuma a yi tunanin wani abu don haka a ruhawa juna asiri daga yau ka ƙara zauwa aka ce to ba matsala daga yau shi kenan washe gari ma suka sake kwatsewa ubangiji me yake labarta mana kan walid bin al-mughira yake cewa lokacin da walid bin mughira ya ji alkur'ani ya ratsa zuciye shi ya tabbatar wannan al'amarin muhammad ba shi bai zo da shi ba wannan da kai wani ubangiji wanda shi ne mahalicci na wanda shi ne mahalicin shi wanda shi ne mahalicin dukkan kauni innan shi ne ya sabkarwa muhammad da wannan alkur'anin sallallahu alaihi wasallam aka zo fada ana zamana a majalisi gaban ka'aba suka zo suke cewa to wannan hu mutumin huwa a ce mai mahaukaci a ce mai kaza ya ce kai ku saurara ku shi muhammad innan ba mahaukaci ba ne ba muhammad innan ba matsahi ba ne ba sabida abin da yake haɗi ba tsahi ba ne ba kuna cewa in haza illa sihirin yusar ya ce wannan ba tsahi ba ne ba ya ce wannan abin da muhammad yake haɗi ba bokanci ba ne ba yake yi ba sabida bai da ruwan bokaye ya ce kuma abin da yake waɗi kuke cewa waƙa ce a cikin abin da yake duk wanda ya ji ya san ba waƙa ba ne ba ya san ya fi ƙarshen hankali sai abu jihal ya taso ya ce to in ba haka ba ne ba mine ne ya tsaya ya kiskirin shi ne ubangiji yake bayyana mana a cikin suratul mudassir yake cewa sun mafakkara wa ƙaddar fa kutila kaifa ƙaddar sun ma kutila kaifa ƙaddar sun ma abasa wa basar sun ma adbara wa stakbar فقال إن هذا إلا سحر يقصر إن هذا إلا قول البشر lokacin da aka ƙure shi ai ma mafi yawa za ka samu inda aka samu mugun buhari to ba lalle ba a sha ba aka ƙure shi sai ya tsaya ya yi tunani ya yi tunani ya ƙaddara ya ƙiyasta abin da hankalin shi ya ba shi ya ƙara ƙiyastawa ya murtike huska ya sha kunu ya ce kai in haza illa sihirun yu'sar yace wannan wannan abin da yake mana tsahi ne takan yi nima shine nima abin ya kama ni na shiga cikin wannan halin in haza illa qaulul bashar yace ai wannan magana ce ta dan adam ai duk tunanin nima dazu da nayi dishir ne ne sai ubangiji yace to ba ya saurara sa uslihi saqar asanni za a sanya shi wutar saƙar wa ma adraka ma saƙar la tubqi wa la tazar lawahatun lil bashar alaiha 19 wannan duka yana ɗaya daga cikin mu'jizozi wanda ubangiji yana leƙa yanayin mutanenka ya baka wannan abin ko su nema ko kuma ya kasance abu ne wanda yake daidai da hankalinsu ya kasance mu'jiza ita mu'jiza shine duk wani abu wanda ya huce al'ada wanda a al'adance dan adam bai zauwa da shi bai iya yin shi sai dai ubangiji in ya ga dama idan annabi ne ya baiwa ita ce ake kira da mu'jiza yanzu daga lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka dauki ran shi babu hiran mu'jiza a saman doron kasa mu'jiza ana bada ta ne ga annabi duk abin da ya huce hankalin dan adam aka bai wa wani annabi ya aiwatar wata ya tsage rabin shi a sama rabin shi a saman dutse ana kallo wannan mu'jiza ce annabi ya nema ubangijin shi ya me taguwa ta huto daga cikin dutse mu'jiza ce annabi aka bai wa annabin ubangiji ya annabin ya roki ubangijin shi ubangijin shi ya bashi wannan abin shine ake kira da mu'jiza ita kuma karama shine wani mutum nagari wanda ya yarda da Allah Allah ya yarda da shi sai ya datar da shi da wani abu wanda ya saba wa hankali wannan ita ce ake kira da karama to karama ita kuma malamai suna gasata da kai karama ta gaskiya da kai karama ta shaidannai wani zai ce a shi ai waliyin Allah ne ko shi wane ne yana nunawa amma da yana ta'amuli da shaidannai wanda suke maka ruha ido kaga abinda ba haka ba shine haka wannan ba a kiranta da karama wannan bokanci ne tsahi ne wannan mutumin in bai dawo ba to ba shi ba samun rahama ta ubangiji karama kuma mutum ne wanda kai kana tunanin ba kowa ba amma dai inda zai ce wannan kofa wannan nan ba kofa bace ba taga ce wallahi duk wanda zai juya ya ganta taga ce shine manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake bayyana mana yake cewa law aqsama ala Allah la abarra inda zai rantse wannan waliyin na Allah mutum wannan nagari inda zai rantse da Allah yace kaza kaza ne yace wallahi Allah sai ya kubutar da shi kuma suna nan wa ma aksaruhum suna nan suna da yawa yace rubba ash'asa akbar manzo Allah ya siffanta mana su zaka same shi yace takan yi ka same shi hurtutu kayan shi ba wani kaya na gari ba baya ma shigowa cikin ku ba shi ba ku in kuna taron ku shi yana tangehi kama abin da yawa kana da waisunul qarni waisunul qarni manzon Allah ya bada labarin shi yace da kai wani mutum wanda duk wanda a cikin ku sahabbai na ya gamu da shi ya nema ya roƙan mai Allah Umar duk lokacin da ya zo aikin hajji sai ya tambaye mutanen garin yaman a cikinku da kwai uwais da kwai uwais na karni a ce mai babu shi shekara da shekaru wata shekara umar da ya zo ya tambaya ya ce a cikinku da kwai uwais na karni aka ce eh da kwai yana can yana kiyaye mana yana kiyaye mana dabbobinmu na hadaya ya ce a ina aka ce mai wuri kaza umar ya tashi a matsayin shi na khalifa ya tafi tarda shi ya ce kai ne uwais na karni ya ce ni ne uwais na karni ya ce manzo Allah ya ce mana duk lokacin da muka haɗu da kai mu nema ka mana adda ina roƙonka don Allah ka nema ubangiji na ya gafarta mini kai inda ni ne ko kai aka ce wannan mutumin yana da addu'a mustajaba ka roƙe shi ya gafarta Umar wa yana da garantin waje ya gida aljanna a wannan lokacin manzon Allah ba so ɗaya ba so biyu ba ya bayyana ya ce Umar nufil janna Umar yana cikin gida aljanna amma dai da ya zo yake cewa ka roƙon mini Allah Allah gafarta mini ya ce manzan Allah ya faɗi haka aka yana ce ƙwarai kwa kai tsaye Umar ya dawo labari ya ois yana nan da ya tafi ya ɓace ba a sake ganin shi ba a ƙauyen nasu ma ba a sake ganin shi ba kaga wa'annan su ne mutane su ne waliyan Allah kuma in kana so ka tabbatar waliyan Allah ka koma kan cikin suratul fusilat ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu afwan wacan cikin suratul hud yake cewa waliyan Allah su ne la khawfun alaihim wa lahum yahzanun babu tsoro a tare da su na abin da za su tarda don ubangijinsu ya amshi ranci ko na abin da za su tarda a hun ubangijinsu walahum yahzanun kuma babu bakin ciki akan abin da suka bari a nan rayuwarsu ta duniya shi san ya Aisha manzo Allah da yake ce mata duk wanda yake son ya haɗu da ubangiji Allah yana son haɗuwa da shi wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'a duk wanda yake kyamata haɗuwa da duk wanda yake kyamatar haduwa da ubangiji shi ma ubangijin yana kyamatar haduwa da shi aisha take cewa manza Allah manza Allah waye yake son mutuwa ai ba mai son mutuwa yace mata a'a yace shine lokacin da ubangiji ya zo amsar rayukansu shine za a musu albishir shi in waliyin Allah ne mutumin kirki ne za a ce mai la khawfun alaihim wa lahum yahzanun babu tsoro babu hargaba babu bakin ciki babu tsoro na daga abin da za ka tarda ya ce kuma babu bakin ciki na daga abin da ka bari ubangiji zai ɗauki yauninsu zurri'a ce allah zai ɗauki yauninsu to wannan waliyan na Allah ka koma cikin suratul anfal ubangiji sai yake hodi maka waliyan Allah su waye innamal mu'minuna allazina idza zukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun allazina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan tunda can ayat da ya hodi maka la khawfun alaihim wa lahum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun su ne wanda suka yi imani kuma suke da takawa to wannan imanin suwaye masu imani na gaskiya shi ne can ubangiji a amfani ya bayyana mana yake cewa mummune na gaskiya shi su ne wanda idan aka ambata musu ayoyin ubangiji zaratuhum imanan innamal mu'minuna allazina idza zukira Allah wajilat qulubuhum zukatan su za su girgiza imani zai hararo a cikin zukatansu yace kuma baya da haka imani ya dadu a cikin zuciya sun san da wa ake sun san waye yake musu magana za su dawo cikin hayyacinsu in sun kasance suna aiwatar da wani abin da ba haka ba za su ce wannan mahalicin namu bai kamata ba mu yi huto na huto da shi ba mun ajje makammanmu mun dawo wurin shi dalilin wannan ayar da aka karanta musu yace baya da haka wa iza tuliyat alaihim ayatu zatuhum iman wa ala rabbihim yatawakkalun kuma duk inda suka samu kansu suna dogaruwa ne da Allah sun san ba wanda ya isa ya musu in ba Allah ba sun san duk abin da suka sa gaba sun dogara da shi shi zai isar musu shi ya isa ya musu kuma shi ya isa ya sanya ko ya hada yace kuma baya da haka suna tsayar da sallah tsayar da sallah shine ka shigo masallaci ka hararar da zuciyarka ka meka dukkan gaggan jikinka da zuciyarka zuwa ga ubangiji wai ba ka shigo sallah ba kana tunanin wasu harakokinka a can waje kana tunanin wani waye waye kurmu ka sa Allah gabanka ka ce ubangijin ne a gabanka kana kallon shi suna tsayar da sallah malamai suke cewa tsayar da sallah shine labudda ya kasance a halinka lokacin da kake cikin masallaci ya kasance shi ne halinka lokacin da ka huta daga masallaci wannan shi ke tabbatarwa da lalle wane yana tsayar da sallah ya sanya wani daga cikin hakimi masu hikima yake cewa in dai ana so a ga nagartan mutum ya ce a tardo shi cikin masallaci ya ce in iko kake so ka bada kowa a cikin masallacin ka iya daukan iko ka bashi ya ce amma dai a ina zaka gane halayyar mutane ya ce ka koma cikin kasuwa ka koma cikin aikinsu ya ce a nan zaka tabbatar wannan wanan nan shi wane ne shi ya ce amma dai in dai aka zo masallaci dukkan mu ɗaya ne kowa hali ɗaya gare shi wannan a da amma dai a yanzu ma dai ana kwatantawa to shine yake cewa suna tsayar da sallah yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun duk abinda ubangiji ya arzuta su da shi basu kyashi suna kokari su tiyas su bada biye gare shi baya kyashin ya ba wanda yake karhin baya ganin a in na bada fata kari a wanda ka bawa dan shi in to tabbas shi zai awwada maka da abin da yi wannan alkhairi yace kuma ulaika humul mu'minuna haqqan yace wa'annan wanda suka cika wannan sifofin ya ce su ne mummunai na gaskiya su ne waliyai a gun ubangiji kinan ba wani waliyi ba wanda zai ringa tashi ba yana hawa yana yana ya ce a shi baya sallah baya sallah tare da ku saboda ku in ba kai shi ba ko kuma a shi an dauke mai sallah ko kuma a shi sallan azhar zai yi tare da ku yayi la'asar a harami ba irin wannan waliyan ba kuma ba waliyin ba da zai shiga ya ce maka gobe ga abin da za a yi ba saboda sanin gaibu sai Allah wannan duka wannan waliyan ƙarya ne waliyan shaidannai ne yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli gurura tsayankaninsu da su da shaidannin suke yi wa juna wahayi kawatan zance suke yi kurum tsayankaninsu su yada muku kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana alqur'ani ya bayyana mana yastariquna sam'a idan sun sato zance su zo su yafa musu su kuma su ƙara ƙarya ɗari ba ɗaya shi ita ce za a ringa tsungura a ce kaza za a yi kaza za a yi kaza za a yi wadda su ne waliyan ƙarya al'ai maganar da muke yi magana ce ta mu'ajiza kowane annabi ubangijin shi yana ba shi mu'ajiza masala abin da yi wa kana da annabi isa wannan tsankanin shi ne da shi da ubangiji abin ya riga ya huce bayan mutanen annabi musa bayan su mutanen annabi isa har yanzu mu ji ba wa'inda aka ce ga sunan sun daga hannu sun roƙi ubangiji ubangiji ya saukar musu da abinci daga sama shi annabi isa shi ma mutanen shi ne suka nema to muna so mu imani da kai in ka dauki kiyasin siyakin kissar zaka gani ai nema ne suka yi to ayin kana so mu imani ubangijin mai saukar mana da ma'idatan minas sama'i takunu lana aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka ka gani aya yani mu'jiza kaga yake cewa to fa kun ji tsoron Allah in dai aka muku hakan suka ce sun ji yace to shikenan ubangiji ya daga hannayen shi ubangiji kuma ya sabkar musu da da da akushi daga sama gashi nan aka ci aka yi ai awwalina wa akhirina tun daga na farkon sa har na karshen kowa he da yace hani an mari'a wannan kuma ubangiji in ya ga dama a yanzu ma sai ya saukar mana amma dai mun san ba waye yake da karfin addu'a da zai roƙa ubangijin ubangijin shi ya amsa mai ya mai wannan abu Allah ya datar da mu muna cikin suratu qaf muna cikin fassara ayoyi aya ta goma da aya ta goma sha ɗaya afon aya ta goma sha ɗaya zuwa aya ta goma sha biyar kamar yadda ubangiji yake bayyana mana kazzabat qablahum qaumu nuhin wa ashabur rasi wa thamud wa adun wa fir'aun wa ikhwanu lut wa ashabul aikati wa qaumu tubba كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وبنجي يكي بينا منا تبس متاننا mutanenka ya kai Muhammad ka ba su labari ba sun ƙaryata ka ba to ka haɗi musu kamunsu mutanen annabi Nuhu mutanen annabi mutanen ashabun ras mutanen ma'abuta rijiya da mutanen samudawa da adawa da mutanen fir'auna da 'yan uwan annabi loto da ashabul aika mutanen annabi shu'aibu ya ce da mutanen tubba ya ce dukkansu sun karyatar da manzanni kowanne da aka aiko shi ya ce a'a shi ho ba ya imani da wannan manzan ba ai ƙarya ce ai can baya mun karanta mutanen annabi nuhu sun ce mai shashanci ne yake yi shirme ne yake yi mutanen samudawa suka ce mai ai hauka ne wannan al'amarin naka mu sani ba a fati na bi ma ta'iduna in kunta minas sadiqin ka zo mana manan da abin da kake mana alƙawari in dai har da gaskiya kake kaga ƙarshen ƙaryatawa ya sha ya sha ya sha kiran annabi nuhu shekara dubu ba hamsin falabisa fihim alfa sanatin illa hamsina ama yayi a cikinsu yana ce musu ku bautata wa Allah kadda ku hada shi da wani abin bauta wannan kalma ita kadai ce annabi ruhu yayi ta maimaitawa shekara dubu ba hamsin haka san mudawa mutanen su annabi annabi salih haka mutanen adawa mutanen da annabin su annabi hud haka ashabur ras haka duk annabawan da suka wuce sun karyatar da manzanni ya ce fa haƙa wa'id wa'idi na ubangiji na lalle za ya sanya su za ya ƙona su a wutar jihannama sai ya tabbatu ga wannan mutanen sakamakon karyatar da manzanni da suka yi manzan Allah ka labarta musu abin da ya wakana da albarkacin karyatar da manzanni ga inda ta kai su kuma wa tahiyan nan in ka tahi da zaran an ɗauki ranka to haƙiyamar ka ta riga ta tashi ba hira a dawo a ce a sake ko ka nema ɗin ba za a yi maka ba mi yawa kada lokacin da aka zo amsar rayukan mutumin mutanen banza mi suke cewa ya rabbir ji'un ya ubangiji mana a da a ɗan bamu wani labs da san mu ɗan ɗan samu mu ɗan dawo duniyan nan ta kanyu mu sake la'alli a'malu salihan fi ma tarakt ta kanyu ubangiji in sake in dawo a zo karatun nan ana yi da ni sallan nan ana yi da ni a lokaci sadakan nan in ɗauka in bada sai ubangiji ce ce yake cewa kalla ya ce a'a inna ha kalmatun huwa ƙa'iluha ai wannan zancen banza ne yake shi ne wani yake waɗan kayan shawa wa min wara'ihi barzakhun ila yawmi yub'asun a bayan shi kuma ga barzakhuna rayuwar barzakhu rayuwar cikin kabari za ya zamana har zuwa lokacin da ubangiji za ya yi umarni a yi busa ya fito daga cikin daga cikin kabarin shi in an tafi an kare ki sanya wani abu wata fa'ida ka koma cikin suratul munafiqun karshen ta zaka gani ubangiji yana bayyana mana wannan mutumin da yake gurata a medo shi duniya ba wani abin da yake wata ya yi sama da sadaka saboda ya ga uwar bari ya tabbatar ba wani abu wanda ya kai sadaka daraja da kima da tarawa bawa lada saboda manzo Allah yake cewa sadaka ya ce kamar misalin mutumin da yake da ɗan dukushin doki ne ya ce in ya rene shi wata rana hawa hawa zai yi amfani da shi ya ce to haka to sadaka take ya ce in ya rene ta ya ce wata rana za ya tafi ya tarda ta biyan da ya bada ta koma mai gingime man dutse gashi na a gaban shi dukkanta sadaka shi ce ladan shi shi sanya ubangiji tun a cikin munafiku ne yake cewa aya ta ƙarshe ya kulu rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun minas salihin sai ya ce ya ubangiji a lokacin da yake ya rabbi rji'un ya ubangiji a mayar da ni duniya kadda dauki raina yake cewa ubangiji a ɗan jinkirta ni manan kaɗan fa asaddaqa sai in yi sadaka me yi sadaka abinda ubangiji ya arzuta ka da shi ka bada dan neman yardar ubangiji ba wai ka bada ba don ka birge ko kuma don wani ya yi ba ko kuma don wani ya ce a in dai sadaka ce sai su wani yake cewa in yi sadaka don neman yardanka wa akwai mina salihin kuma in kasance daga cikin mutane na gari sai ubangiji ya ce yanyu akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha ka hadi wannan mutumin da yake wannan gura lan a harshen larabci idan ta zo tana nuni har abadan abada abin nan ba zai taɓa yiwuwa ba shi ne ubangiji ya ce musu lanyu akhiran mawu har abada ubangiji ba zai taba ba jinkirta wata rai ba idan ajalinta idan ya riga ya cika duk wanda kaga ya tafi to lokacin shi ne ya kai dama an rubuta tun cikin lauhil mahfuz haka da ya gangaro ya iso cikin ma'aikiyar shi ranar da za a mai busa a busa mai rai an riga ya an rubuta mai ajalin shi daidai da segon da daya ba zai taba karawa ba sai dai wani abu wanda zai kara maka daga cikin ajalinka ba musamman a waya iya ya ubangiji zai kara ya ubangiji zai ja maka shine sadar da zumunta yan uwanka na nesa da na kusa ko da ka daga waya ne ka kiraye su ko ka tattaka ka tafi wallahi zai kara maka manzo Allah ya ce yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke karawa su yalwata wa bawa a cikin kwanukan shi shine sadar da zumunta Allah ya datar da mu shi ne nan ubangiji yake bayyana mana labarin wa'innan annabawa wanda suka gabata muna cikin labari na annabawan da suka gabata mun zo muna bayani akan fir'auna da shi da annabin da aka turo mai annabin musa da ɗan uwan shahararun an ban manta ba mun kawo bayani mun iso inda annabin musa ya yi kisa kamun ya zamanto annabi lokacin yana ɗan gida yana ɗan babban gida ɗan fir'auna a lokacin da yi kisan nan washe gari abin ya sake maimaituwa she wannan ya tona asiri a aidan ma ana nema waye yayi kisan jiya sai shi sai ya ji an ce a turidu an taqatula ni kama qatalta nafsan bil Musa wai shin kana so ka kashe ni kamar yadda jiya kai kisa to da ma wanda yayi kisan na jiya shi ake nema wannan bakin mutai sai ya ruga sai ina sai fada da ya ta yi fada ya labarta ya ce kuna neman wanda ya muku ya kashe muku sojin kujiya to musa ne fa a to dama mun ga take-taken shi to shi kenan miye shawara shawara a kashe shi kamar yadda ya kashe shi ne ubangiji yake bayyana mana waje a rajulun min aksal badinati yas'a qala ya musa innal mal'a ya atamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin yace sai ga wani mutum daga cikin gari ya kwararo yana tahiya as-sa'i shine sassaka yana ta gaugawa yana neman ina Musa yake shi sun ya muka yi bayani wancan satuttuka da suka gabata lalle duk inda kaga mutanen banza to ka tabbata tabbas za a samu ɗaya na gari ko sama da haka a fadar fir'auna aka samu mutum mummuni haka ubangiji ya labarta mana ko وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم فإن يك كاذبا فعليه وإن يك صادقا يصبكم بعد الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف أه؟ كذاب اكتوى أتكن فاد فرعون دنجي فرعون أكسامون متم إيماني اكتوى فرعون shin za ku kashe mutumin da kurin ba don komi ba wannan bayanin kamun annabi musa bayan annabi musa ne ya zo da annabtaka ya kiraye fir'auna ya yi imani da allah yake cewa za ku kashe mutum kurum ba don komi ba kurum don ya ce ku yi imani da Allah ai ya muku alƙawari ya ce muku in kun yi imani da Allah za ku samu gidan aljanna an ba ku yi imani da Allah ba azaba ubangiji za ta zo za ta same ku ya ce to ku bar shi in gaskiya yake abin da yake faɗi muku zai zo ya same ku in ƙarya yake domin a ciki ku shafa mai lahiya mi abin sai an kashe shi wannan ita ce nasiha wannan mutumin ruba ma ya kasance wannan mutumin shi ne wannan mutumin wanda Allah ya ɗosa hasken imani a cikin zuciyar shi ya gangaro yana ɗaya daga cikin manyan gari ya huto yana neman musa yake cewa ya musa inda mala'a ya tabiru da bi ya musa wannan wa manyan gari fa a fadar fir'auna wasu kulla kitimirmira a kanka shine abinda suka yi da su dai shine za su kashe ka don haka shawara da nake baka ka bar gari wannan ita ce nasihata in baka ji ba to za ka ga abin da zai same ka annabi Musa a lokacin nan ubangiji sai yake cewa fa kharaja minha khaifan yatarqab kai tsaye yana hadi me annabi Musa ba hira bari in koma gida in hada guzuri bari in dauki kayana bari in yi kaza annabi Musa kurun sai ya ja baya damma a bakin gari yake kurun sai ya karasa gaba saboda ya san waye fir'auna shekara nawa aka yi ana kashe ƴan uwan shi yuzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum namiji a kashe mata a raya shekara nawa aka a lokacin nan Musa ya huta daga gari yana kirdado yana ɓoye-ɓoye ai ya talaffat ya tarakkab ya talaffat yana jujjuyawa yana wawwangawa kadda wani ya ganshi mi yawa kana qala rabbi najini min alqawmi zalimin annabi Musa sai yake cewa ya ubangiji ka tseratar da ni daga mutane wanda suke azzalimai kaga wannan shi zai tabbatar maka duk halin da bawa ya shiga to wallahi la manja wala malja'a minka illa ilaika ba inda bawa zai shiga ba inda zaka ɓoye, ba wata dabara a tare da kai wallahi tallahi ba wata makoma in ba zuwa gare shi ba ya ubangijin mu ba kaga Musa me yayi kai tsaye yana waiwaye-waiwaye yana ɓoye-ɓoye ya huta daga gari sai yake cewa rabbi lantini min alƙaumin zalim ya ubangiji ka tsere tattali daga mutane wanda suke azzalimai su waye azzaliman su ne fir'auna da dangin shi da yan fada shi wannan almalau manyan gari waye abin da yake waɗi ya ubangiji ka tsere tattali daga mutane wanda suke azzalimai ta sanya a kullum in wani hali ka shiga wallahi kada ka taɓa mantawa da ubangijinka shi sanya da kwai magana wadda muhammad bin abdulwahab imamu ahlus sunna wal jama'a ya kawo a cikin littafin shi kashe shubha yake bayani yake cewa idan ka ɗauki shirka ta mutanen da da shirka ta mutanenmu na yanzu ya ce to gwanda mutanen da wanda manzan Allah ya yi shekara da shekaru yana yaƙarsu gwanda su so dubu da mutanenmu miye dalilin shi ya ce idan ka ɗauki da ubangiji ya labarta mana a cikin alƙur'ani idan suka shiga cikin halin tsoro halin haƙulayi halin ƙaƙani ke yi sai su ɗauki dukkan al'amurkan sai su miƙa wa Allah da koma can a cikin ankabut fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din falamma najahum ila al-barr idza hum yushrikun idan suka hawo cikin jirgin ruwa jirgin ruwa yayi tangal tangal da su suka gani ba abin da zai ba abin da zai kare su da mutuwa in ba Allah ba a lokacin nan sai su zubda makamman su wannan abin bautar wannan alhada da uzzan wannan abin bautan na jaka da aka huto da shi wanda aka sanya a jirgin dukkan sahi a zubar da su ya su ce da'awullaha muflisi na lahuddini sai su roƙi Allah suna masu tsantsanta Allah cikin roƙo sun san ba mai yi sai shi ba wanda zai raya su a wannan halin da suke ya ba su tsira in ba shi ba can ubangiji yake bayyana mana la'in an jaitana min hazihi lanakunanna min ash-shakirin ya ubangiji in dai ka tseratar da mu daga cikin wannan bala'in da muke ciki wannan musibar da muke ciki wannan jirgin ruwan da yake tangal-tangal bayan da aka iya mutuwa ce muke kallo wallahi da nakunan da mina shakirin ya ubangiji zan mu kasance daga cikin masu godiya ya ce falamma an jahum idahum ya bugu na fil arzi da gairar haƙ lokacin da ubangiji ya tseratar da su a lokacin nan sai su dawo su rinka banna a saman doron kasa abinda dai aka abinda aka tsaida ai akan shi za a dora kaga a halin da suke suka samu kawunan su a halin ma'ula'i zaka samu su kuma zuwa ga ubangiji amma dai Muhammad bin Abdul Wahhab yake cewa kale aka ga yanayin mu a yanzu idan muka shiga wani hali irin halin an biyo ni ana nema an biyo shi ana nema a kama shi zaka gani ana kira malam wani wani kaza wani kaza wani ko kujera ce yake nema maimakon a halin da kake neman wannan abin ka san ba wanda ya isa ya baka in ba Allah ba to a wannan halin zaka koma a ringa kiran doguwa a ringa kiran wancan wancan ya kirayi aljannan shi wancan yayi kaza wancan yayi kaza cikin ya da ya auna ko kuma duk wani mai hankali idan ya auna ya sani wallahi wanda shirkan mutanen da akan shirkan mutanen a halin da kake bukatar ubangijinka kai a wannan halin zaka bijire ka koma mutumin banza kai tur da Allah wa dare da al'amarin ubangijinka kana tunanin wannan doguwar da kake raya kana tunanin wannan aljannin da kake raya kana tunanin yanke-yanken da kai koma bayan Allah su za su baka abin da kake nema wallahi ko ka samu jarrabawa ce da ubangiji jarrabawa ce daga gun ubangiji diddan ya dada maka azaba akan azaba wala nuziqannahum min al-azab al-adna duna al-azab al-akbar la'allahum yarji'una Allah ya kiyaye mu to ka ganin abin da yake karantar da mu qala rabbi najjini min al-qawmi zalimin da halin da ka shiga to ka tuno da ubangijinka in miye ya same ka to ka daga hannunka ya ubangiji ka tseratar da ni daga mutane wanda suke wanda suke azzalumai mu koma kan sunna ta manzo Allah ban manzo Allah duk lokacin da ka huskanci an su mutane ka ji kana tsoron su ko za ka shiga cikin wani wurin wani mutum wanda yake azzalumi yace ka karanta hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbiyallahu wa ni'mal wakeel in ku da yawa ne hasbunallahu wa ni'mal wakeel so bakwai ka wadata su maka wallahi in wata gaba gare ka in waye a gabanka za ka zo za ka sha da shi amma dai ka tabbatar wa zai ka lokacin da kake karantawa don ubangijin kake karantawa ya kare ka ba wani abu ba waye ba wai kahibi ba ko ta ci ko bata ci ba to wallahi har abada bata ci ba idan za ka yi ka tabbatar lalle ubangijin dalilin shi kake yi kuma shi ne wanda ya isa yi maka wannan abu ka yi so bakwai wallahi wani karya yake cutar da kai ba a yi shi ba kuma za a yi shi ba shi sanya annabi Musa ina wannan halin yake cewa rabbi najjini min alqawmi zalimin ubangiji ya ci gaba da bayyana mana lamma warada wa lamma warada ma amadina wajada alayhi ummatan min an-nas yasqun wa wajada min dunihim imra'atayn tazudan qala ma khatabukuma qalata la nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna shaykhun kabir ga annabi Musa ya biyo sahara ba sahara bace ba karama ba ka leka ka gani ‘yan tarbal daga misra sai da ya ci sahara sina tana nan har yanzu tana nan nan ne inda ake cewa a tattaro ‘yan falastina a kawo su dezer ce kasur gumar dezer haka annabi musa ya kwararo ya kwararo ya taho yake cewa da ya taho da kwai riwaya wadda ibn abi shaiba ya kawo ta wadda umar bin khattab yarda allah shi tabbata a gare shi yake cewa lokacin da annabi musa ya kwararo ruwan madayana wannan rijiya ta garin madayana a bakin gari take yake cewa ya tarar da wa'ansu mutane suna shayar da dabbobinsu sai lokacin da ya tarar da su sai ga wa'ansu mata guda biyu a gehe suna tattare dabbobinsu kada su tsere kuma su ba su cuɗanya da wannan mazan ba diddan su shayar da dabbobinsu a lokacin nan mi yawa kana suka gama shan ruwansu suka gama yi wa dabbobinsu ruwa yake cewa riwaya wadda ibn abi shayba ya kawo yace wannan muzan sai suka tura dutsi wanda ake liƙe rijiyar da shi su kuma matan nan suna gehe yake cewa Umar yake cewa wannan dutsen kuma mutum mutum daya baya iya tura shi sai mutum goma suke iya janye dutsen a janyo ruwa yake cewa da ya tambaye su sai yake tambaye su ma haɗabu kuma kuwa miya aka yi ana shayarwa an zo an gama shayarwa ku kuna can kuna wannan sai ce la nasti hatta yusdirar ri'a ai mu ba ma iya shayar da dabbobin mu har sai waɗannan sun kammala to da suka kammala kuma suka rike rike rijiyarsu wa abuna shekul kabir suka ce dalilin da ya sanya ka gan mu matsayinmu na mata mun zo da dabbobinmu don mu shayar da su babanmu lattijo ne ya tsufa baya iya yin wannan aikin tunda baya iya yin wannan aikin mu ne za mu ɗauki yaunin aikin nan mai kayanmu a lokacin nan annabi musa riwaya ta umar wadda ya kawo ta ibn abi shaiba da ya kawo ta umar yarda allah shi tabbata a gare shi yake cewa kai tsaye da suka faɗi mai ga dalilin da ya sanya su suke wannan aikin annabi musa ya tashi shi kaɗai ya ture wannan dutsen ya ce ya zara guga ya ce guga ɗaya da ya ɗauko ya ce ta isa ta wadatas da wannan dabbobin nasa dukkan su sha wannan arabin ya ba wa wannan matan mamaki kai tsaye suka koma gida da suka koma gida ya suka bai wa babansu labarin abin da ya wakana shi ne ubangiji yake bayyana wa fasaka lahuma lokacin da annabi musa ya shayar musu da dabbobinsu sun matawalla ila sun sai ya koma ƙarƙashin wata itaciya abdullahi bin mas'ud yake cewa wata rana na gangaro na biyu kan hanyar na zo bakin kohon madayana bakin garin madayana na zo daidai rijiyar nake tambaya nake cewa wai wata itaciya ce wadda ubangiji ya bayyana mana a cikin alkur'ani annabi musa ya jingini da ita suka aka nuna ne ya ce har sai da taguwar shi ta ci daga itaciya ya ce itaciya ce tsanwa shar annabi musa ya zo ya jingini da ita faƙala in faƙala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqira sai yake addu'a irin addu'a waccan da ya huta daga garin misra ya ce ubangiji ka tseratar da ni daga hannun azzalimai sai daga hannu yake cewa ya rab inni lima anzalta ilayya min khairin faqir gani na shigo garin madayana gani nan babu guziri babu wani abin yi ba inda aka sa gaba ubangiji kai ɗaya ne ka isa ka mini gata a cikin wannan al'amar shi sanya ali aliyu kailani ɗaya ne daga cikin malaman ulumul qur'an ko ijazul qur'an yake cewa da ya tsaya ya lura a karkashin wannan aya yaga annabi Musa da ya zo tunda da kai riwayoyi wanda suka zo da kai Abdullahi bin Abbas riwayar da ya kawo yake cewa Musa ya shiga garin Madayana yace babu komai a tare da shi illa al-baqal wa warqi shajar yace sai al-baqal al-baqal shine duk abinda iccen shi a cikin ko abincin shi a cikin ƙasa yake kamar fondator kamar doya kamar rogo kamar dankali duk abin da a cikin ƙasa yake wannan shi ne ake kira da albakal to annabi musa a wannan halin bai da komi a tare da shi illa 'ya'yan ita wannan warƙu shajar fe na itace fe na itace da wannan ɗan abin da za a wannan za a ci wannan shi kaɗai ne abin da annabi musa ya shigo da shi kuma ya shigo garin madaina ba tare da takalmi ba sabida hanyar da ya yanka ya iso annabi musa ga gajiya ga yunwa ga rashin takalmi ga rashin makoma yake cewa a wannan halin annabi musa ya ɗaga hannun shi ya roƙi ubangiji ubangiji ni dai ga nan na iso ban san ba abin yi ba kuma ga talauci ba wani makoma ban san ba mi ma za a yi ba yake cewa kai tsaye ubangiji sai ya ma annabin musa gata ya ba shi makoma ma'awa masabki matan nan suka zo suka ɗauke shi suka kai shi aka ba shi aikin yi aka ba shi aure shi ne yake cewa duk wanda a rayuwa ta shiga wani hali ya ce ko samari suke nema arme suka garsa yadda za su ya ce to gatin ya ce su yi adda annabin musa ya ce kai tsaye annabin musa ya samu aikin yi ya samu masabki ya samu aure kuma ma'aikin yi da aka samu kuma da shi ne za a muhana yake cewa kai tse faja'atu ihdahu ma tamshi ala istihya yace ɗaya daga cikin matan nan da ubangiji ya labarta mana su biyun nan sun zo sa shayar da dabbobinsu annabin Musa ya shayar musu da su yace ɗaya sai ga ta nan ta dawo malaman tafsiri suke cewa ibn kasir ya kawo yake cewa abin da ya sanya ta dawo su ba su yi ba niyyar su ba wa babansu labari ba duk da kasancewa a cikin kissan ana tsohon da su wannan baban wannan matan wanda suke cewa wa abuna shehun kabir malaman tafsiri sun yi taraddudi ko sun yi sabani ko sun ƙara wa juna sani akan wane ne wa'an suka ce a ai annabi shu'aibu ne wa'an suka ce a'a ba annabi shu'aibu bane ba kane ne na annabi shu'aibu wa'an suka ce a'a ai almajiri ne daga cikin ko mabiya ne sahabbai ne daga cikin sahabban annabi shu'aibu shi kuma magana duk in ka ɗauka babu wani dalili wanda yake tabbatar da haka wani mutum ne dai lattijan kirki ne saboda idan ka ɗauki annabu shu'aibu ya yi zamani da annabu ludu shi kuma annabu ludu ya yi zamani annabi ibrahim da ran shi aka hallakar da mutanen annabu ludu shi kuma tsakankanin annabi ibrahim da annabu musa shekarun suna da yawa shi sanya malaman tafsiri suka ce a'a wannan magana a maida ta gihi ba annabi shu'aibu bane ba kurum ubangiji ya ce mana abuna shekun kabir lattija ne sanda ubangiji a can idan ka dauka yana bayyana wa maqaum lutin minkum bi ba'ida ake labartawa mutane annabi shu'aibu bayan annabi shu'aibu ya zo ya musu bayani akan su bautatawa Allah kada yake ce musu kada su tauye ma kada su tauye ma'auni kada su yi kaza kada wala tanqusul mikyala wal mizana inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaykum azaba yawmin azim yake cewa ai annabi shu'aibu yake bayyana wa mutanen shi kada ku sake wa ku yi ganganci ku karyata ni ku ki yarda da abin da nazo muku da shi ku ki imani da Allah saboda idan kun yi hakan wa ma qawmu lutin minkum bi ba'id mutanen annabi lutu ba a nesa ba suke da ku ba shikinan idan hakan ne zai baka damar ka fahimta lalle tsakankanin annabi Musa da annabi Shu'aibu wurin shekara 400 tsakankaninsu kaga wannan yake tabbatar mana wannan latijan wa abuna shekun kabir ba annabi shu'aibu bane ba mutum ne na gari shi kuma damu a kullum ubangiji baya rasawa kamar yadda manzo Allah ya bayyana mana akan kowace shekara ɗari sai an kawo wanda zai jaddada addini ko duniya ba mutanen kirki sai an samu mutum ɗaya wanda kurum ya zo ne ya jaddada wannan addinin namu akan kowace shekara ɗari haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana mana kidan wannan abin da ya sanya ma'ahin nasu ya tabbe su ya gani lokacin da suke ɗauka su zo su shayar da dabbobinsu lokaci ne wanda yake mai tsawo amma dai yau sun ta yi da gaugawa sun dawo to ya aka yi kuka yi gaugawa kuka dawo ya suke ba shi labari suke ce mai aiga abin da ya wakana wa ƙasa alaihin ga abin da ya wakana a bakin rahin nan mun samu wani sarmayi maji ƙarfi ga abin da ya mana tun da wancan hadisin da muka karanta na Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi wanda Ibn Abi Shayba ya hutar da shi hadisi ne wanda yake ingantacce isnadin shi isnadi ne wanda yake ingantacce suka ba da labari abu ne na a zo a gani abinda mutum goma za su yi mutum ɗaya na kan ya ɗauki yaunin aiwatar da haka abin ban mamaki ne da ya ba su labari sai ce to ku taiku ke ta hiki zo da shi shi ne nan ubangiji yake faja'atu ihdahuma tamshi ala istihya sai ga ɗaya daga cikin matan nan ta zo tana tahiya tana kumiya da ta zo ta tarar da annabi Musa a gindin iciya iccen nan da yake da yake da yake shay'in washi yana jiran al'amarin ubangiji yake cewa inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ba saqaita lana malaman tafsiri suka ce wannan yarinyar da ta zo ka leƙa ka gani magana da lulufi da take yi wa annabi Musa alaihi salam don kadda ta tsoratar da shi kadda ta razar da shi sai ta zo take mai magana take cewa babanmu yana kiranka ba don komi ba don ya sakanta maka ƙoƙarin da ka yi mana abu ne wanda mu a yau musan ba halin da za mu shiga ba an liƙe rijiya ba mu da ƙarhin da za mu yi ba mu da ƙarhin da zan mu janyo mu shayar da dabbobin mu ka zo ka mana dalilin haka babanmu yake kiranka don ya sakanta maka ƙoƙarin da ka yi mana a lokacin nan falamma ja'ahu annabi Musa dama ya roki ubangiji inni lima anzalta ilayya min khairin faqir dama ne ma yake to me ne ma ya samu ai alhamdulillah annabi Musa bai yi wata wata ba ya kama hanya a wata riwaya malaman tafsiri suna kawowa suka ce su yi annabi Musa da shi da yarinyar nan tana gaban shi yace yana baya iska ta kada zadanta kai tsaye annabi Musa ya juya kai ya ce ta dawo bayan shi shi ya shiga ta ringa nuna ne wata hanya za a bi ha'a isa gidan nasu a lokacin nan suka isa da ya isa wa qassa alaihi alqasasa sai ya bawa wannan latijan latijan kirkin nan annabi Musa ya bashi labarin abin da ya wakana na kashe mutum washe garin shi aka ce ana nema na a kashe ni shi sanya na ta takare na iso garin nan ban san kowa ba ga abin da yawa ka ga abin da yawa kana da ni da mutanen fir'auna sai wannan latifi yake ce mai la takhaf kada ka ji tsoro saboda wannan ba iyakar fir'auna ba ce ba fir'auna bi da mulki a nan mulki namu ne a nan da haka ba za ya iya ƙetararwa ba don neman ka ba kada ka ji tsoro kada ka damu na jauta min alƙawmin zalimin tabbas ka tsira daga mutane wanda suke azzalimai ai kaga addu'ar da yi a can ubangiji ya bayyana mana lokacin da ya ci takare ya bar garin misra rabbi najjini min alƙawmin zalimina addu'a ta amsu ko bata amsu ba natija sai ya ce mai najauta min alqaumiz zalimina tabbas ka tsira daga mutane wanda suke azzalimai saboda ba za hannayensu ba za ta iso hannan ba a lokacin nan lokaci ya kai ba ta kenan
to kenan za mu tsaya daga nan insha Allah daga sati mai zawa sai mu tashi sai mu tashi mu tashi gaban mu tashi abin da ya wakana tsakankanin latizo da shi da da shi da fir'auna insha Allah abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu ladan shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah gafarta mai iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah sanya aljanna ita ce makomarsu ita ce makomanmu bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana yan uwa da amina arziki da suke bara da muna fatan kowa Allah ya biya bukatun shi ya sanya albarka a ciki Allah mana albarka yi wa zuri'an mu albarka ya yi wa abin da ya arzuta mu da shi na daga ilimi na daga dukiya albarka Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك